الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar alhamis goma ga watan sha'ban jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da karatu a wannan majalisi mai albarka kuma insha Allah ta'ala za mu fara da littafin fiqihu wato al-muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariya wanda mun kwana a cikin shafi na 81 mun kai ƙarshen bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi kiran sallah da kuma iƙama yau za a shiga sabon fasli wanda zai yi bayani akan abin da ya shafi a ita karankanta sallah ɗin kai tsaye sharuɗanta farillanta da sauransu na yi bayani yadda ake bukata a yi karan sallah da kuma ikama to dama yanzu ba abin da ya rage kuma sai sallah sallah ita ce ta rage a wannan darasi zai zama darasi na 37 kenan mala ya ce faslun shara'itus salati arba'atun taharatul khabasi ani thawbi wal badin wal makan ibtida'an wa dawaman wa taharatul hadathi وطهارة الحدث ابتداء ودواما في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها مالتي ونن ونفصليني ya kunshi bayani akan sharuɗan sallah idan an ce sharaɗi shine abinda in ba a zo da shi ba to abinda aka sanya sharaɗin don shi ba zai zamo karɓaɓɓe ba sau haka ba yadda za a yi sallah ta zamo ta amsa sunan sallah dole sai waɗannan sharuɗa sun tabbata haga suna da matuƙar fa'ida da mahimmanci a sansu to shara'iɗu jam'i ne na ashar mala ce arba'atun sallah tana da sharaɗi guda hudu tana da sharuɗa guda hudu wanda za a iya samu wasu sun yi rassa daga su hudu ɗin sai ya zamo kenan adadin ya fi haka kamar yadda za mu gani sharaɗi na farko taharatul khabasi wato tsarki na khabasi ana tsarki na najasa alkhabas a nan ana nufin najasa duk abin da yake najasa wanda zai iya samun jiki ko sutura ko inda za a yi ibada to shi yake nufi da alkhabas a nan to tsalkake ita najasa din anis saubi daga sutura ma'ana sutura da mai sallah zai saka yi sallah da ita dole ne ta zamo da tsalki a wannan kenan walbadani da kuma jikinsa jikinsa ya zamo ya tsalkake shi daga najasa ma'ana duk wani abu wanda yake najasa bai zuba ga jikinsa ba in kuma ya zuba to ya tabbatar da ya wanke shi kamin ya yi sallah wal makani da kuma tsalkake wurin da zai yi sallah to nan malamai suka ce inan yanzu da mai sallah zai yi sallah amma kuma suturar tashi akwai najasa a ciki wanda an yi bayani akan annajasat can a baya to ɗaya daga cikinsu sai zan ya samu suturarsa da ya sallah da ita to a nan malamai suka ce sai ya sake sallah kenan sallar ba ta yi ba ko da halin bantuwa ne saboda kawar da najasa ɗin sharaɗi ne su abinda malika suka tafi a kai kenan sharaɗin ya kawar da ya wanke wannan suturar tashi daga wannan najasa ɗin sharaɗi ne an fahimci wannan eh wasu kuma malamai suna ganin a'a matukar dai ba da gangan yayi ba ya manta ne to wannan ba a cewa ya sake eh sai dai ya istighfari kawai shikenan tunda ba da gangan yayi ba akwai wasu malamai da suka tafi akan haka mutum ne yayi sallah shi lokacin da zai yi sallah bai san cewa suturarsa akwai najasa ba sai bayan ya gama sallah din sai ya ga najasar ko ya tuna to suka ce ba za a ce ya sake sallan ba wasu kuma malamai suka ce a'a in akwai lokaci mai yalwa ma'ana lokacin sallar bai fita ba sauran da ya rage zai iya samun dama ya yi wannan sallah din to an so ya sake sallar eh wannan su ne zantuka guda uku zance na farko dole ya sake kwata-kwata ba ta yi ba zance na biyu in ba da gangan ba ne da mantuwa ne to ba zai sake ba zance na uku shi ma in ba da gangan ba ne da mantuwa ne kuma akwai lokaci yalwatacce to an so ya sake sallar an so ya sake sallar to wannan shi ya fi dacewa to haka nan shi ma jikinsa duk hukuncin ɗaya ne ba bambanci wal makani da kuma inda yake sallah amma almakani malamai suka ce ya shafi iya inda gabansa suke tabawa shi a wajibi ya mi ya gusar da najasa daga wurin da zai zo ya sallah amma gefensa akwai najasa fitsari ko gayadi sallarsa ta yi matukar inda kashi yake ko fitsarin yake kafarsa ko hannayensa ko goshinsa ba sa taɓa wurin eh iya inda jiki ne yake shafa to shine almakan ne in zai yi sallah kaga kenan in yana tsaye inda kafafunsa suke tsaye an gane in yayi sujuda inda kafafu ne za su tsaya da guwayu ne da hannayensa da kuma goshinsa da hancinsa to shine almakan ɗin da ake magana to shi yau wajaba ya yi ƙoƙari ya gusar da najasa daga wurin amma dan akwai najasa kusa da shi to wannan ba zai shafi sallarsa ba muddin najasar ba ta taɓi suturarsa ko jikinsa kamar yadda aka ambata ba sannan kuma babu wata gaba cikin gaban jikinsa wadda ta taɓa wannan wurin sai zan sauran wurin da gabansu suke taɓa lafiya lau yake baya da najasa eh to ba wai ana nufin in wuri na da najasa ko da a gefen ka bane in ka yi sallah sallar ba ta yi ba wani misali a ce a masallaci ko a ɗaki dole in akwai fitsari ko gayaɗi sai ka wanke shi sannan za ka yi sallah za ka iya koma gefe inda ba kashin ba fitsarin sai ka yi sallah in ka gama sai ka tsalkake wancan eh to kenan kaga almakan ɗin da ake nufi to shine mata masuhu a ba'uku wuraren da gaɓoɓinsu suke shafa suke taɓawa to wannan hukuncin kuma ibtida'an wajibi ne tsalkake waɗanga abubuwa farkon shiga sallarsa ma'ana dole ne ya zan lokacin da ya fara sallah to ya kawar da wannan najasa ɗin ga waɗannan abubuwa guda uku suturarsa jikinsa wurin da gabansa suke tabawa eh farkon farawa tun daga farkon fara sallarsa wadawaman da kuma dogewa shine zuwa ƙare sallarsa kenan daga lokacin da zai ce Allahu akbar har zuwa lokacin da zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to dole ne ya zamo ya gusar da najasa ga waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata ma'ana tun daga kabbar haramarsa har zuwa ya sallame to najasa ba ta taɓa suturarsa ba ba ta taɓa jikinsa ba ba ta taɓa inda yake taɓawa ba wannan shine ake bukata eh cewa wadawaman ibtida'an wadawaman ya nuna kenan da yana sallah sai najasa ta faɗo masa ga jiki ko ga suturarsa to kaga sallar ta ɓaci kenan eh yawwa kaga ibtida tunda an ce wada waman an gane ba zai dubi cewa to ai ko da na fara sallar najasan bata zo ba eh tunda na raka a daya biyu najasar ta zo to ai kawai bari in karasa da ita a'a kawai sallan ta ɓaci suka ce sai ya yanke ya je ya wanke wannan najasa din sannan sai sake dawowa an gane ya yi sabuwar sallah an gane duk abin da ya ya lalace duk abin da ya yi ya lalace amma akwai malaman da suka ce a sallar tana nan akwai malaman da suka tafi a kai ke da suka ce a sallarsa tana nan eh haka suka ce tun da zuwa na ta yi ba ne mota ya ba eh ibtida'an yawwa amma dai abin da ya fi shi ne yanki zalla ɗin ya je ya gusar da ita sai ya dawo ya yi sabuwa to wannan shi ne abin da ya fi mala ya ce wa tsaharar to wannan ka gani sharaɗi ne a kula da wannan to sai na biyu wa taharatul hadasi sai tsalki shi kuma na hadasi shi kuma wanda yake fita daga jikin ɗan adam kamar fitsari ko gayaɗi da aka ambata a baya yawwa in an ce alkhabas najasa karan kanta wadda za ta zo daga gefe ta zo ta samu mutum alhadas shi kuma hadasi shine kari wanda zai fita daga jikin ɗan adam yawwa bayan fitsarin ya fita bayan ɗin ya fita to wannan rashin tsarkin shi ake kira da alhadas to shi ma da tsalkaka daga gare shi in fitsari ne mutum ya yi to sharaɗi ne sai ya kama ruwa ko ya yi an gane ko ya istijmari in ya yi kashi to sai ya istijmari ko kuma ya sa ruwa ya wanke shi ma ibtida'an farko wadawaman da kuma zuwa ƙare sallah ɗin kenan kaga in mutum na sallah su waɗancan da suka ce najasa ta faɗo masa ai sallan na nan to nan kuma me za ku ce mutum da yana sallah sai fitsari ya fito masa shi ma sallan na nan ba ta nan ko to an musu wannan suka ce ai akwai bambanci eh saboda wancan najasa ce ta zo ta taɓa wani sashe ko jikinsa ko suturarsa ba ta shahi alwalarsa ba shi kuma wannan alwalar ta lalace to an ɓata masa sallah saboda yanzu bai da alwala shi yasa za a ce to kaga akwai bambanci kenan da shi da wancan to abinda suka faɗa kenan to shi yasa aka samu ijima'i kan cewa duk wanda yake sallah wani abu ya fito masa na najasa to sallah ta ɓaci saboda roshi alwalarsa ko ba a sallah ba ba alwala ba a sallah ba ba alwala sai ce fi kulli salatin kuma wannan hukuncin ya shafi kowace irin sallah za ta ruku'in sallan na ane mata ruku'u wasu judin ane mata sujuda wa gairi ha da wadda ma ba a yi mata sujuda da ruku'u kamar sallan janaza to ko ita ba a yadda ka yi ba wancan tsalkin ba babu taharatul khabas babu taharatul hadas ko da ita kaga ita ba ta da ruku'u sallan janaza ba ta da to ko ita ba a yadda ka zo haka kawai ka yi ta alhali a jikinka akwai najasa ko a suturarka eh ko kuma inda za ka tsaya ba yauwa in ya za har inda za ka tsaya din na akwai najasa to sai ka fara kawar da najasa din sannan sai ka tsaya a wurin eh eh na'am eh eh eh eh eh ya samu da jasa kwarai da gaske sai a canza kafin din a ƙara ba gaba eh sai a ɗan gurgas suka ce in kuma akwai wani to kana iya ɗaukuwa sai ka aza saman shi eh shi wancan mai najasa na ƙasa wanga da adda tsafta yana sama sai ka ci gaba da sallaka ta yi in ko babu sai ka ɗan ƙara ba gaba abinda abba aso kada ka shafi wannan najasar eh amma wannan kamin ka yi sujuda ko kuma ka yi wani abu kamin ka ko wani sashi na jikinka ya abin nan tunda in kan riga ka yi ruku'u afuwan ka yi sujuda misali tun daga inda goshinka har zuwa dogadoganka wannan wurin to hukuncin bagire yake ina fatar an gane hatta ƙarƙashin ciki ko ƙirji wanda kaga shi bai kai ƙasa to shi ma dole a tsabtace shi to amma in bayan ka riga kayi wannan ne to sallar kuma ta ɓaci zai zamo kamar ka shahe wurin kenan amma kana tsaye ne kila kana karanta fatiha ko sura sai yaron ya zo ya fi tsari to sai ka yi sauri sai ka koma gefe in kuma akwai wani sai ka ɗan ɗora shi a kai in dai baka ba alƙibla bai ba babu komai kawai sai ka ci gaba da sallaka sallar tana da eh sallar tana da addini yana da yana da sauki to wa gaire haɗin nan malamai suka ce kuma hadda sujudu tilawa ta shiga wadda ake in ana karanta alkur'ani to ita ma yanzu a yin ta dole sai da tsarki an gane suka ce irin su sujudu shukuri eh sujuda ta godiya ga Allah an gane yau wani farin ciki ya same ka sai aka yi ba bishara yauwa to kaka yi sujuda ga Allah su bi to hadda ita sai da tsarki saboda ita ma sallah ce eh ita ma sallah ce shi yasa ya ce wa gairi haɗin wa saturul aurati sannan sharaɗi na uku ga mai sallah shine rufe al'aura bi kasifin al'auran nan kuma ya nemi sutura mai duhu an gane in riga ce ya zamo tana da duhu haka mace in riga ce ta saka ko hijabi ko ma menene ko zani to shi ma a nemi mai duhu kenan ba iya kawai ka samu wani abu ɗaya ka ce ka rufe jikinka ba sai ya zamo abin ba sharara ba ne ba a ganin jikinka in ana ganin jikinka to ko ka yi sallah sallar ba ta yi ba eh sallar ba ta yi ba an gane bi musallasatin kasifin din na a rubuta shi da sa'un kaga kasifin da ya ce musallasa ma'ana a rubuta shi da sa'un ai galiz ana nufin mai kauri ina yin zaka sallah ka nemi riga mai kauri ko wadda misali ba a ganin jikinka in kasata yau haka ita mamaci yauwa sannan malamai suka ce kuma karkasa wanda zai ko da yana da duhun ba wanda ya matse jiki ba yadda yana suran ta gaban jikinka shi ma wannan ai sallah sallah ba ta yi ba eh ta yadda kasa shi amma ko mace tasa amma za a iya gane nan jikinta kaza ne nan kaza ne saboda yanayin yadda kayan ya matse eh ko da yana da duhu to suka ce sallah ba ta yi ba kenan a dan nemi mai duhu kuma mai dan yalwa ko wa auratul rajuli to al'auran namiji inda ya zan wajibi namiji ya rufe in zai yi sallah min surratihi daga cibiyarsa ila rukubataihi zuwa guwayunsa na kafa an gane yawa daga nan cibiya zuwa gwiwa e, to da zai samu wani zane ya daure e, ko da nan nasa babu komi sallar ta yi e, inda ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa e, ko da nan shi nan rufe shi an so ne e, ko da kwabrinsa ga hili shi ma babu komai amma dai daga gwiwa an gane don an gane zuwa cibiya don da cibiya da gwiwa don al'aura ne eh gwiwa wagga ta namiji al'aura ce amma da yawa wasu wasu ɗauka ba to da gwiwa da cinya har zuwa abin da ya kai cibiya to duk wajibi ne a rufe duk wanda ya salla alhali bai rufe su ba to malamai suka ce in dai da gangan ne ya yi to ba sallah sallar shi ta ɓaci yau amma in ya riga ya ruhe to cikin sallar ne kila wani abu ya ɗan bayyana na gwiwa ko cinyar to babu komai yauwa tunda ta zama al'aura ce muhaffafa an gane ita cinya ɗin to amma asalan ya zama tun farko bai rufe ba irin masu sa gajeren wando ɗin nan sai haga bai ma rufe gwiwa ba ya samu wata ya t-shirt haka ya ya sa ko kuma in ya zo ruku'u sai haka kuma bai ne na bayyana wani duwawunsa ma na bayyana to yannan duk ba su da sallah tun da dama tun farko suturar da suka sa su karan kan sun san ba ta da yalwa an gane? eh to sai an kula sai an kula kwarai da gaske musamman da ya matasa na eh sai an musu nasiha eh sai an musu nasiha su gyara wasu duka jahilci ne eh wasu jahilci ne saboda zai yi tunanin to inda zai saka kayan kwallo irin eje to ai sallama ai ba wani abu ba ne to wannan abin da ya shafi na namiji kenan to wannan shine ya zan komi talaucin mutum in zai yi sallah to sai ya rufe wannan wurin na fatar an gane yawwa in bai da sutura aka ce ya nemi ganye sai ya abin nan in ya rasa sutura ya rasa ganye ya rasa duk wani abu da zai iya amfani da shi ya rufe to sai ya sallarsa haka nan amma ya dinga rufe idanun shi don kar ya zo yana sallah kuma yana kallo al'aurarsa sai malamai suka ce ya dinga rufe idanunsa amma fa wannan sai an rasa komai to ga gani inda tun da ce ko ba su tura ka nemi ganyen bishiya itaciya sai ka yi amfani da shi to abin da ya shafi mace wa auratul mar'ati al'auran mace alhurrati amma fa wadda addiya ba bauya ba e ita bauya bambancin ta ko da baliga ce bambancin suturar ta a sallah ko a wajen sallah da namiji to ba ya da bambanci e saboda ita za ta iya barin kanta kawai ita daga kirjinta ita kuma zuwa gwiwa shi, shi ya wajibi ta rufe amma waya ko kanta to don ta yi sallah sallarsa ba za a ce ba ta yi ba bauya amma e, ko da ba lega ce e, ko ta yi sallah misali kwabrinta ga hili eh? e, to kaga ita bambancin ta da namiji kaɗan ne shi yasa ya ce maka alhurrati saboda ya cire maka ita wannan bawaya ɗin kina wannan hukunci ya shafi mace baliga kuma ɗiya to al'auratta ko a sallah ko a wajen sallah ma'a ajanabiyin idan ya zan tare da manisanci take yana kusa da ita an gane wanda ba muharraminta ba kuma ba mijinta ba to abin da yake ya zama wajibi ta rufe a gana ana magana ko da a wajen sallah ne ke in dai mace ba ce ya zan kuma akwai wani da zai iya ganinta kuma wannan da zai ganta ba mijinta ba ne kuma ba muharraminta ba ne muharrami shine wanda za a ce babu aure tsakaninsu an gane sai ce to jami'u badaniha shine ta rufe jikinta gaba daya duk komai na ta al'aura ne komai illal wajaha banda fuskarta wal kaffaini da tafin hannu an gane tafukan hannayenta daga nan zuwa nan sai fuska to su kaɗai ya halatta ajanabi ya gani na ba an gani yawwa kamar wanda zai iya yiwa ya aure ta inda waliyin shi zai ba shi dama abinda amma kuma bai riga ya aura ba to dole in wani lalura ya kama na zai ganta ko za ta yi sallah to ko ina sai ta rufe waɗannan wurare guda biyu an kai mata uzuri wanda wasu sun tsananta ma sun ƙara sun ce a hadda fuskarta sai ta rufe akwai masu wannan fahimta su gaba ɗaya mace komai nata al'aura ne hadda aka yi wata irin su sauran malamai irin su ibn baz aka ga suna da fatawoyi masu tsauri a wannan layin eh su a shehu salihul usaimin to gaba ɗaya mace komai nata rufiya za ta yi sun ka ce abinda ɗaya an kai mata uzuri ta bayyana shine kololon ijiyarta katta haɗa rami in tana ta hiya tun da haka da shi ake gari ai to in mun ce sai ta rai ido to kaga sai ta nemi ɗan jagora ke amma komai za ta rufe hadda aka yi fanta ba a yadda ta bayyana a fili ba wannan shine fatawan malaman a saudiya kuma abinda aka kawo a littafin fatawar lajinatin da'iba kenan to su a shekul albani su ne suka tafi akan wannan da malikiya suke a kai su malika suka ce a ba dole ne ta rufe fuska ba sai dai in ana jin tsoron fitina kila kyakkyawa ce son kowa son yawwa ko kuma a'a wanda shi zai kalle ta amma da niyya ya ji daɗi to a nan wajibi ne ta mi ta rufe an gane yauwa suka ce sai inda misali kila aure yake nemanta to wannan za ta iya bayyana fuskan in ya ga fuskar ta kuma shi kenan daga nan doron da zai dawo kuma ta rufe fuskan tun da ya riga dama ya gani eh eh eh eh ai ba ce ba ce a yi wata doguwar kawa ba a dai tsabta kawai kuma ka a rufe komai da sauransu duk wata kawa wadda za ta iya haifar da fitina to a nisance ta shi ya fi zama alkhairi da wasu daga nan ne ake samun matsala tun da dama ya zo ya ganta din a wurin shari'a dama don a bashi dama ya ga cewa ba makauniya ba ce a gane ba marasa haƙura ba ce hancin ta bai da matsala ba gurguwa ba ce shi ne wani hikimar ya zo ya ganta ba ya ji cewa e ta gamsu irin matar da yake so ce ba wai cewa an kai ya zo ya ga adonta ba a yanayin halitta ta tsarin halitta abin da yake a fili to shine shari'a ta ce ya zo ya gani an gane saboda kada ya yi sayan kifi a gora yana tunanin mai gani ce ashe tana da matsala ido sai bayan an yi aure sai ya da dama ina fatar an gane to shi yasa a nan shari'a taka ce ta ce to an halatta shi ma babin ne darura saboda larura to kuma ka'ida wa ma'ubi halid darurati muni abi zawaliha duk abin da aka halatta don lalura to in lalura ta gushe kuma ya koma ga yawwa ta amma duk wanga abu da ake duka a yahudanci ɗaya ne a yi kana neman yarinya kullum kana gidansu ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne ko ana firikol ana abubuwa da chatin da wasu abubuwa duk wannan ba daidai ba ne ba tsarin musulunci ba ne amma gaisuwa haka ba laifi a ɗan gaisa amma a zo ana firarraki har da gazal da sauransu da tura hotunoni da abubuwa wannan bai da alaka da musulunci eto Allah eto wani dan tsanani haka to ai mafi yawa duk wannan hanya ce shaida yake amfani yake yake buɗe ƙofofi na ɓarna sai hako da za a yi auren kuma an riga an yi ɓanna daban-daban kai baka sani ba duk saba ma ka'ida ne na shari'a tunda a shari'a a babu wani kawai da ya gani ta yame shi kenan sai a sa lokacin aure eh ko kuma a ɗaura auren shi kenan ba in ta zama matar shi kaga shi kenan babu wani abu wato sha'anin aure musulunci ya sauwaƙe abubuwa sosai amma sai muka yi amfani da al'adu sai muka tsananta wasu abubuwa to sakamakon haka sai zan kuma ana ta samun barna in ma ba a shirya ba a ɗaura auren ta zama matarsa sai ku je ku ci gaba da shirin kaga daga nan shi kenan to amma sai a ce a auren dai ba a yi amma kuma an ba shi dama ya zo yana mu'amalanta ta irin mu'amalar miji da mata don miji da mata shi kaɗai ne an ka ba dama kullum yana tare da mace amma wai ba a yadda a ɗaura auren ba amma a yadda kuma ku ci gaba da wannan mu'amalar Allah ya tausaya wuda eh to shine mala yace jami'u badaniha gaba ɗayan jikinta illal wajha wal kafaini wastiqbalul qiblati haka cikin sharuɗan sallah akwai fuskanta alqibla illa fil qitali amma fuskanta alqibla din nan inda kaɗai aka yi uzuri sai dai a halin yaƙi da kafirai shi ma a halin yaƙin halatan liltihami lokacin da ake gwabzawa tsakanin musulmi da kafirai ga sahun kafirai ga sahun musulmi ana gumurzu kusara su sara kusara su sara sai lokacin sallah yi to bai zama uzuri ba a ce ba sai an gama yakin nan sannan daga baya a yi sallah kawai kwamanda zai ba da dama shi kenan kowa ya sallah gwargwadon halinsa yadda yake iya ko da akwai bindiga tare da shi ko takobi ko kibiya sallah ya taɗe ke da wannan matsayi a gai ta hatta wannan lokacin ba a yadda a jinkirta ta ba to a irin nan ba a cewa dole sai ka fuskanci alƙibla sau ta yi ka juya za ka duba alƙibla har ne ya zo ya sa takobi ya sare ma wuya to ko da yamma kake kallo kila ku sahun musulmi suna kallon yamma su kuma kafirai suna kallon gabas to in kun tashi yin sallah ku kawai haka za ku yi in za ku iya ruku'u ku yi in ba ku iya shi kenan sai ku yi ima'i in ima'in ma bai yiwa to a yi da zuciya sai ana zalla da zuciya a irin nan ba halin ruku ba halin sujuda za iya yi a nan kawai abin da ya samu shi ya samu shi ya sa nan gaga a irin wannan sallah ba ta da sujudu sahawi ba a cewa don ka bar kaza sai ka yi sujuda sahu ko don ka ƙara kaza ita irin wannan sallah ba ta da ƙablu ba ta da ba'adu abin da ya samu kawai ya samu wanda bai samu ba sai a sallame kawai to musulunci kenan to ya amma tambaya wace sallah ce ba ta da sahu ba ta da rakkanuwa ko da rakkanuwa ta samu to wannan sallah ce wafin nafilati haka an yi uzurin rashin fuskanta alƙibla ga sallan nafila amma hafis safari a halin tafiya kuma tafiya almubihi wadda an ka halatta mutum ya yi in tafiyar ta zamo ta saɓon Allah to wannan kam ba a yadda ka yi nafila kuma baka fuskanci alƙibla ba abu wanda ya cutar da iyaye ne ya gudu an gane? yawa ko wanda ya yi wani ta'addanci ga gari sai ya gudu don ka a kama shi to wannan gudun nashi sabon Allah ne shi irin ƙasar da aka samawa mai tafiya da ajiye azumi da irin wannan duk shari'a ba ta yadda ya ba tun da kayi laihi sai ka tsaya a yi mahukunci mana to me na gudu in ka gudu mahukuma shi Allah za ka in ya tashi kama ka za ka gudu sai gara ka yi haƙuri a hukunta ka saboda ya zamo ka fara gare ka anan duniya sai ka huta eh ko wanda ya ci kudaden mutane sai ya gudu kawai don ka su kama shi ko su zo su ce duk wannan tafiya su ta saban Allah shi ba su kasaru ba su aje azumi an fahimta? sannan in sun tashi nafila kuma dole su fuskanci alƙibla lilƙasiri shi ma tafiyan da yake ta kai a yi mata ƙasaru shi ma lirrakibi ga wanda yake kan abin hawa amma kuma tafi kake in ya zan ƙasa kake tafiya ko akwai yiwuwar ka sauka daga abin da kake a kai ka tsaya ka yi nafilan a ƙasa ko ba tare da mashakka ba tare da wahala ba to wannan sai ka fuskanci alƙibla ko da nafila ce amma wanda ke kan mota kuma bai yiwa a tsaya kila dajin ba kyau ko kuma ba kai adda iko da mota ba lokacin wala hayayi to kai za ka iya yin abuka eh duk gehen da gagara ma za ka iya lafilarka wa man salla wanda ya salla ila gairar qiblati ya fuskanci wani alqibla kudu ko arewa ko yamma nasiya amma fa da mantuwa falam ya alam bai san cewa inda ya salla ba alqibla bane shi bai sani ba sai da ya gama hatta faraga min salatihi sai da ya kammala sallarsa to a'ada abadan eh to a wannan kauli an ce har abada ya sake sallan ko bayan shekara nawa ne to amma malamai sun ce a wannan kauli ba shi ne mashhuri ba abinda an mashhuri in lokacin sallan na nan to ya rama in kuma lokacinta ya riga ya fita ko kuma bai fita ba amma ya yi karanci sosai abin da ya rage time din da ya rage na fitan wannan lokacin sallah na darurinta bai ba shi dama ya waɗannan raka'o'in to ba sai ya sake ba eh to wannan shi ne zance wanda ya fi saboda shi wanda malam ya kawo don cewa abadan ya nuna kenan ko bayan shekara goma ne hmm? kaga ba batu ake na fitan sallan ba na lokacinta shi yasa ya ce waje a fi zalika khilafin to kaga amana ta ilimi shi wancan kaulin ya gamsu da shi amma iya yi shiru ku bai ba da amana ta ilimi ba sai ce amma fa akwai saɓani akan wannan matsala mana akwai malaman da suka tafi kan cewa a'a in dai mantawa ya yi to in akwai lokaci mai yalwa sai ya rama shi ma suka ce bisa musahabbi habbi an so ne ya sake akwai wanda suka ce ba zai sake ba to cewa din yana an so ya sake shi ya fi amma ba dole ba ne cewa ba dole ne ya sake ba kenan ko da bai sake ba kaga sallar tashi ta yi eh to wannan shi ya fi waka za haka in kana jahilan haka hukuncin yake in shi ya jahilci cewa in za a yi sallah alƙibla ake kallo shi a iya ilimi ne ya ɗauka duk inda ka gada ma za ka kalla eh bai je makaranta ya yi karatu ba to shi ma dole ya sake au amidan ko wanda ya yi da gangan eh to su wannan lallai abin da yake wajibi su sake na batar an gane hatta wancan da ya jahilta saboda ba wani hukunci ne mai wahalar fahimta ba ballantana a ce a yi masa uzuri sana abu ne wanda yake kamar ma dai ruwan dare kai baka taba ganin mutane na sallah ba to in za su yi sallah ina kake ganin suna duba ko da a ce baka je makaranta ba to ashe a ce rashin ilimin mutum ya kai ga shi bai ma san wai dole a kalli alƙibla ba to wannan jahilcin ya yi oba kuma wannan ya nuna da wahala in yana rayuwa cikin musulmi ƙwarai da gaske allahumma sai wanda shi ɗin inda yake rayuwa an gani ba musuluncin ba masallacin ba komai duk abinda zai sa ya gane alƙilla babu shi amma kuma musulmi ne kuma yana sallah eh to kila bai iya barin wurin eh to shi kaga yana da uzuri ko kuma irin waɗanda ke rayuwa ƙauye haka masu zuwa wa'azi ba a samu suna zuwa sannan su ba su iya barin garin su je wani gari su yi karatu eh Naam. Eh. Ai hashi mai jahilcin shi na muke bayani akwai wanda yake da uzuri akwai wanda bai da uzuri. Idan cikin musulmi yake rayuwa to shi bai da uzuri rashin sanin sa ba uzuri ba ne. haka shi ma wanda ya da gangan bai da uzuri saboda yin sun da ya nuna abu akwai nau'i na izgili da addini shi ma dole sai ya sake sallar ba ta yi ba bayan ma ya sake sai ya istighfari ga Allah saboda wancan rena ibadar da ya yi yawwa Eh, amma irin wanda ke rayuwa bai sani ba kuma bai san hanyar da zai bai sani ba to shi yana da uzuri irin jahilin da shi yayi nesa ga musulmi da ya karatu ba kuma bai da mai karantar da shi eh da shi auren Allah yana da uzuri shi yasa duk ibada da zai a wannan yanayi daga baya in ya samu karatu to ba a cewa ya duba duk sallar da ya yi a can ba daidai ba ya sake ta saboda fattakullaha masafatu a lokacin iya abin da yake iya yi kenan amma wanda ka rayuwa watakila ma a unguwarsu ma akwai malamai suna karantarwa bai da lokacin da zai zo ya karatu shi bai da uzuri don jahilcin shi kaga na sakaci ne ba na to shi bai da uzuri shi dole ya sake sallah dole ya sake sallah kuma ya koma makaranta to wannan shine abin da ya shafi sharuɗan sallah manan za mu kwana insha Allah in an dawo sai a shiga fara'idus sala su waɗanga dole sai da su guda hudu nan da aka ambata yau taharatul khabas taharatul hadas saturul aura istiqbalul qibla to su ne guda hudu ita niyya wasu suna sa ta layin farillai wasu sa ta layin rukunai to shi yasa bai kawo ta ba amma akwai masu sa ta cikin sharuɗa ɗin niyya Eh, amma dai mafi yawa an fi saka ta a layin rukunai saboda ita cikin sallar take waɗanga abubuwa da ya faɗa kuma duka akan yi su kamin a fara sallah to dama a- alamar sharaɗi kenan shi sharaɗi sai an yi shi tukuna sannan ai abin da aka sama sharaɗin shi kuma rukuni cikin ibada yake cikin ibada yake kaga niyya ita zaka fara ta da tun daga farkon sal- sallah haka sallah ne kaga ruku'u cikin sallah yake kaga sujuda sallama to waɗanga rukunne ake kiransu duk abin da haɗe yake cikin ibada yake shi ake kira rukuni ko farilla abin da kuma za ka yi shi ne kamin ka shiga ibada to shi ake kira shari'i eh shi ake kira shari'i shi ne bambancinsu eh eh lokacin gumurzu eh ga tawaga kafirai ga ta musulmi shine al-iltiham eh gumurzu kenan Ku- kura kura ta fara tashi kowa na neman sa'a ya gama da abokin hamayyarsa eh to kaga ashe in har ba lokacin gumurzu ba ne to za a yi sallah a yadda take ko da kuna wurin yakin ne amma ba ku riga kun haɗu da kafiran ba to na a yi sallah yawwa shi su aka kawo salatul khawfi ai kaga ita ai ana yin ta ne ba halatul liltihami ba don halatul liltihami kowa zai yi a karan kansa ne gwargwado yadda ya samu iko ba batun jam'i ba magana sujudu sahwi abin da ya samu ya samu wanda bai samu ba afallahu an Allah ya yi afuwa a kansa to wannan shine to nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai a sai mu sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته